الحمد لله الحمد لله مصرف الأحوال والآجال بيده الملك وبيده الخير وبيده الفضل يعز من يشاء بملكه وخيره وفضله وحكمته ويذل من يشاء بعدله وبحكمته أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه سيد ولد آدم أجمعين خير قائد قاد وخير سيد فاد وخير أمين أمنه ربه وأمنه الناس على أنفسهم اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه اتقوا, اتقوا الله أيها المسلمون اتقوه في أموركم كلها واتقوا الله في تصرفاتكم واتقوا الله في تعاملكم مع إخوانكم ومع وطنكم عباد الله إنها الأيام يصرفها الله تعالى كيف يشاء إن الأمر كله له والشأن كله له يرفع من يشاء ويخطب من يشاء إن الحديث عباد الله معلوم لديكم عنوانه متوقع منكم صدوره إنه الكلام عما أنتم مقبلون عليه بإذن الله من شأن من شأن الانتخابات والتصويت فيها ألا فاتقوا الله تبارك وتعالى عباد الله في شأن وطنكم واحفظوا أمنه واحقنوا دماء إخوانكم ولا تخفروا ذمة الله في إخوانكم عليكم بالهدوء في التصرفات ثم اعلموا أن أمر اختيار السافة مسؤولية كبيرة تتعلق بمن أمر الله إطاعته يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فولاة الأمر في الإسلام هم الأمراء والعلماء فأمر اختيارهم ليس أمرا موكولا إلى أهل الفوضى والطغام من الناس بل هو شأن العقلاء وأهل الإصلاح لكن لما ابتلينا بهذه الديمقراطية الشلاء المريضة تغير الأمر وصارت الأمور فوضى تحكمها العصبية الحزبية والحرص الشديد على التصرف في أموال الدولة حتى صار الناس إنما يصوتون لمن يدفع لهم الشيء القليل ولو أدى ذلك إلى فوات مصالح الأمة والدولة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأمة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake gudanar da halaye yake tafi da ajali mulki a hannunsa yake alheri baki ɗayansa a hannunsa yake falala dukkanin ta taka ce shi ke ɗaukaka wanda ya so ya ba shi mulki shi ke fifita wanda ya so ya ba shi alheri shi ke fifita wanda ya so ya ba shi falalarsa shi ke fifita wanda ya so ya ba shi hikimarsa kuma Allah maɗaukaki shine mai kaskanta wanda ya so kuma duk abin da ya yi da bayarwar da hanawar duka adalcinsa ne bayarwa falalarsa ce alawa kuma adalcinsa ne kuma hikimarsa ce a cikin hakan baya kuskure baya laifi duk abin da ya daidai ne ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina yaba masa ina gode masa akan ni'imominsa sannan ina tuba zuwa gare shi ina neman gafarar zunubaina daga gare shi na shaida babu abin bautawa bisa cancanta kuma da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya na kuma shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah shine zababban Allah da daɗin ubangiji masoyi sannan kuma shine wanda Allah ya amintar da shi ya bashi amincin wa'ayi baya ƙara kalma ɗaya ko harafi ɗaya cikin saƙon Allah sannan kuma shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi shi ne shugaban ɗan adam baki ɗaya shi ne mafificin shugaba da ya taɓa shugabanci a bayan wannan ƙasa shi ne mafificin jagoran da ya jagoranci ɗan adam kuma shi ne mafificin amini wanda Allah ya bashi aminci ya bashi amanar al'umma kuma shi ne wanda mutane suka amintar da shi suka yarda da amanarsa akan rayukansu akan dukkan abin da ya shafe su ya Allah muna roƙonka ka ƙara salati gare shi da sallama kuma ka ƙara albarka a gare shi da shi da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyarsa kuma sannan ya bi wato sunnarsa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu kiyaye shi irin kiyayewar wanda ya san ubangijinsa yana jinsa kuma yana ganinsa duk abin da za ka yi ka san cewa baya koya ga ubangiji duk abin da za ka faɗi na kalma ka sani cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ji ya san niyyarka a kai kuma zai baka sakamako akan abin da ka ambata ko ka aikata ya ku musulmi ku ji tsoron Allah dangane da sha'anin ku baki ɗayan sha'anin kuma sannan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a dukkan motsin da kuke yi sannan ku ji tsoron Allah a mu'amalolin da kuke a tsakanin ku ku ji tsoron Allah kuma dangane da halin ƙasar ku ku kiyaye dokokin Allah dangane da wajen mu'amala da ubangijinku ku kiyaye dangane da haƙƙin wannan ƙasa ta ku kar ku zama ku ne hannun da zai rubuta wannan ƙasa taku da aiki irin naku wanda yake ba daidai ba ya ku bayan Allah lalle ranaku na Allah ne haka yake jujjuya su yana juya su yadda ya ga dama lamari baki ɗaya dama nasa ne baki ɗayansa kowanne abu da motsi da zama da alheri da sharri da dukkan abin da ɗan adam yake yi komai daga Allah yake Allah shi ne ke ɗaukaka wanda ya so, Allah shi ke aje wanda ya so. Kullum wayi gari da wannan, da sanin haka, cewa duk abin da za mu yi, Allah subhanahu wa ta'ala ya gama saninsa, ya gama hukunta shi. In ka zo ka aikata ba za ka saba wa abin da Allah ya rubuta ba. Abin da kuma zai zo ya auku, shi ma ba zai fita daga cikin abin da Allah ya gama rubuta shi ba. Ya ku bayin Allah, zancenmu a yau wani abu ne wanda na san kowa daga cikin ku ya san abin da za mu tattauna a kansa wani abu ne wanda kowa yana sa rai ga abin da za a yi magana a kansa shine abin da za a tunkara in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe a wannan ƙasa tamu na abin da ya shafi zaɓe na shugabanni a matakai daban-daban a wannan ƙasa samu mai albarka to kira na na farko ya ku bayan Allah shine mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka a sha'anin wannan ƙasar tamu ma'ana mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah wajen maganar mu mu ji tsoron Allah wajen ayyukanmu mu ji tsoron Allah wajen irin abin da muke yadawa na maganganu a tsakaninmu mu ji tsoron Allah wajen abin da za mu aikata da hannayenmu kar mu faɗi sharri kar mu aikata sharri kar mu tuci kawunan mu kada kuma mu tuci yan uwan musulmi ko da baki ko kuma da hannu hadisai akan haka ko makon da ya gabata mun yi magana akan irin su ku kiyaye jinin yan uwanku kada ka yi wani abu na sabab wanda zai sabbaba a zub da jinin wani dan uwanka musulmi ko jinin wani ma wanda ba musulmi ba a sababin waɗannan al'amura da za a shiga cikinsu kada ku warware alkawarin Allah da ya yi wajen kiyaye rayuwar bayinsa dangane da 'yan uwanku zimmar Allah tana nan akan kowanne bawa cewa jininsa da rayuwarsa abin kiyayewa ne abin kulawa ce kar ka zama kai kai ne sababin da jinin wani zai zuba ko a kashe ko a ji masa ciwo don haka ina jan hankalinmu baki ɗaya mu yi tasarrufi duk abin da za mu yi shi cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali mu fita daga gidajenmu cikin natsuwa da kwanciyar hankali ka je in kana da kati ka je kai zaɓe ba ka da kati kai zaman ka a gidanka kai zaɓen ka ka dawo gida ka zauna ba sai ka tsaya ka yi wani abin da zai jawo tashin hankali da damuwa ba sannan kuma muna jan hankali har yanzu a yi fita sosai a fita domin da wannan fita surutun da kake yi a gida na cewa abu kaza kake so abu kaza kake so ba zai haƙaƙa ba ba zai tabbata ba sai idan ka fita kai ne za ka fita tun da haka tsarin ya zo ka fita ka yi abin da za ka yi na yancin ka ka zaɓi wanda kake so ka dawo gida wannan lamari idan ka zauna a gida ba zai tabbata ba da zagi da yada surutai ba zai maka maganin halin da kake ciki ba a'a fitar da za ka yi ita ce za ta nuna ka damu da halin da ake ciki kuma za ka ɗauki mataki ya ku bayan Allah mu sani cewa a musulunce zaben shugabanni wani abu ne babba wanda yake da alaƙa da wani ɓangare da Allah maɗaukaki ya umarni a yi masa da'a Allah maɗaukaki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya ko da suka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo sannan kuma ku yi da'a ga waɗanda suke jikuntan lamari a cikinku wato shugabannin su musu da a cikin abin da yake daidai wannan kuma lamari kamar da malamai suka ambata shugabanni masu jagoranci da malamai su ake nufi da wulatul amri waɗanda za su ɗora mutane akan hanya su nusar da su su aikata kuma abubuwan da za mu zo mu ji wasu daga cikinsu don haka ba lamari ne da aka bar shi da mutanen da suke ba masu hankali ba lamari ne na masu hankali lamari ne na mutane masu tsoron Allah masu sanin ya kamata shi yasa daga cikin manya-manyan hanyoyi na zaɓin shugaba dama da aka sani a musulunci shine ma'abuta hankali su ce wani shine zai yi kaza domin sun fi sanin waye dace suna duba ilimi suna duba tsoron Allah suna duba dacewa suna duba iya mu'amala suna duba hinka wato basira da gogayya ta rayuwa ba haka kawai za a bar abu a buɗe ba to amma tun da Allah maɗauki ya jarrabe mu da wannan lamari na demokuraɗiyya da aka ɗora shi akan kowace ƙasa tilas sai ta yi shi al'amari ya canza ya zama cewa masu hankali ba su ne da hannu a irin waɗannan al'amura ba masu ilimi da suka san waye mai hankali suka san kuma mai ake nufi da shugabanci lamarin shugabanci na al'umma lamari ne na wakilci kamar kun amince da mutum ne wane mun yarda da shi a addinin mu mun yarda da shi a hankalin mu mun yarda da shi a dukiyar mu mun yarda ya wakilce mu maganar sa maganar mu ce duk abin da zai faɗa to irin yadda muke a rayuwar mu abin da zai faɗa kenan wannan shine ma'anar shugabanci to idan kuwa ya zama ba irin wannan masu hankali ne za su zaɓa ba haka kawai aka sa shi gwargwadon adadi da yawa to dole ne ya zama cewa irin waɗannan abin da muka samu kanmu a ciki ya faru na ta'assubanci da makalkalewa ra'ayin jam'iyyoyi wannan na jam'iyya kaza wannan na jam'iyya kaza wanda yake nan baya ganin wani alheri a nan wanda yake can baya ganin wani alheri a can waɗannan al'amura al'amura ne da suka zo domin su raba kan al'umma don haka mu kar mu ɗauke su wajen hanyar raba kan al'umma mu zauna a matsayinmu na al'umma ɗaya waɗannan ra'ayoyi kar su wargaza mana tunani kar su sa mu zo mu rusa ƙasar mu da hannunmu ta hanyar zub da jini ta hanyar zage-zage ta hanyar cin mutunci mu duba abin da malamai suka ambata me asali ake so abin shugaba ya aikata na farko kiyayewa addini da usulinsa da tabbatar da shi da kulawa kar a taɓa shi na biyu tabbatar da hukunce-hukunce da raba husuma tsakanin masu husuma da dakatar da hannun mai zalunci daga zalunci na uku kiyaye al'umma ita kanta ƙasa a kiyaye ta ba da tsaro da kuma kiyaye rayukan ɗan adam har ya zama cewa ɗan adam zai mu'amalolinsa cikin aminci da kwanciyar hankali irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake cewa wannan lamarin na musulunci zai shiga ko ina a bayan ƙasa har sai ta kai da mace ita ce abu'ina mace za ta fita mai tafiya babu kowa tare da ita za ta tafi kamar daga madina zuwa ƙasar yaman ba kowa tare da ita ba ta tsoron kowa akan hanya sai abin da ba a rasawa na ko kyarkeci ko zaki ko makamancin wannan amma ba dan adam ya taba ta ba manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake ambata kenan cewa a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kulawa da tsarewa na dukiyoyi da rayuka na al'umma saka wannan yana cikin manya-manyan manufofin abin da ake so a shugabanci abu na gaba kiyaye dukiyar mutane da kula da tattalin arzikinsu da kuma tabbatar da duk abin da zai sa al'amarin rayuwar mutane ya haɓaka da kuma kiyayewa da kaucewa duk abin da zai sa a samu lalacewa da kuma wato wato zurarewar dukiyar al'umma da kuma lalacewarta ta hanyar abin da duk zai jawo ko sace-sace da makamantan irin waɗannan kiyaye iyakoki kimanin manya-manyan al'amura sannan kuma zaɓar amintattun mutane a ɗora su a inda ya dace duk wani abu da za a aikata a duba ba saboda alaƙa ta jini ba ba saboda wani abu ba a'a saboda wane shi ya fi dacewa a wuri kaza wane ya aikata kaza duk wani yana da cikin abin da ake so shugaba ya aikata a ƙarshe da dukkan abin da zai tabbatar mana abdaruriyatul khams wannan abubuwa na garura guda biyar shine kiyaye addini da dukiya da rayuwa da mutunci da kuma hankali duk abin da zai lalata waɗannan yana daga cikin asalin da shari'a ba ta yarda da shi ba duk abin da zai tabbatar da kyau ga waɗannan abubuwa yana cikin abin da wajibi ne shugabanci ya ɗauka don haka ya ku bayan Allah zancenmu ba zance ne na cewa je kai kaza da je kai kaza ba a matsayinmu na waɗanda za su ɗora al'umma a kan hanya babban abin da ya dami mutane da shugabanni shine a yi abin da yake shine daidai a ɗora mutane a kan abin da ba zai cuce su ba shi kuma wannan lamari na zaɓe lamari ne da ya shafi harkar duniyar mu tunda ko ya shafi duniyar mu to kowa yana da ijtihadinsa wannan yana ganin kaza zai yi wannan yana ganin kaza zai yi to amma babban abin da za ka yi a matsayinka na bawan Allah ka duba menene abin alheri ba na kanka kai kadai ba mai ka samu waye baka mai ka samu a wannan ko wane ne idan ya hau za ka samu wani abin duniya ka rufe wannan ka kalli menene zai zama alheri ga wannan al'umma tamu baki daya a lokacin ka zama mai hankali don haka wannan shine abin da za ka yi ka je ka yi abin da ka zaɓa shine daidai amma ka lura da amana ka lura da aminci ka zama mai hankali wajen tunani me ya kamata a yi menene alheri ga wannan ƙasa kowa kuma yana da ra'ayinsa yanzu in na ce muku ina da wani ra'ayi ko zan faɗe shi to shikenan na raba kanku wannan kuma ba amana ba ce a ɓangare na a ce na ce kaza za a yi amma kowa ya ijtihadin sa amma ya ji tsoron Allah ijtihadin nasa ya ga cewa maslahar al'umma sai a gabansa ba maslahar kansa da aljihunsa ba Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar yin abin da ke shine daidai ya ku bayan Allah ku duba ku gani wane ne a cikin waɗanda za ku zaɓa wanda waɗannan abubuwa za su samu gurgudun fahimtarka gurgudun ijtihadinka to dai kai abinda Allah subhanahu wataala kuma zai tambaye ka akan ka ba zai tambaye ni akan ka ba amma zai tambaye ni ni akan kaina kai kuma za a tambaye ka akan kanka me yasa kai kaza me yasa ka bar kaza kowa ya zama mai hankali akan abin da zai aikata amma dai lalle ina kiran mu a ƙarshe mu fito sosai kar mu firgita kar mu tsorata insha Allah ta'ala ba abin da zai faru kuma mu dage a cikin wannan dare mu rika addu'a ga wannan kasar tamu tana buƙatar addu'a daga kowa daga cikin yaro da babba namiji da mace mu roƙi Allah madaukaki duk abin da zai jawo mana damuwa da tashin hankali to Allah ya tsare mu Allah madaukaki muke roƙo ya yassare mana wannan al'amura daga farkon su har ƙarshen su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقانك duk abin da yake alheri ne ga wannan kasa ta mu Allah ka tabbatar mana da shi wannan lamari da za a fita a fara shi gobe ya Allah muna roƙonka ka sa a yi shi farkonsa da ƙarshensa cikin alheri cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali Allah ka hana zub da jinin al'umma a wannan lamari ya Allah ka dawo mana da hankulan mu a jikin mu mu san me muke yi mu san abin da ya dame mu mu san menene maslaha gare mu mu san me zai amfani kasar mu ya Allah kuma ka kimsa mana tunani mai kyau ya Allah muna roƙonka Allah ka sa zaɓinka ya fi namu zaɓin duk ijtihadin da za mu mu zaɓi shugaba kowanne ne ya Allah ka sa zaɓinka shine mafi alheri gare mu wanda ya fi dacewa Allah ka bamu mu ijtihadin mu kuma wannan bai ana ba kowa ya ijtihadin sa daga abin da ya dace ya je ya aikata kuma Allah zai tambaye shi akan abin da zai aikata din ya Allah muna roƙonka ka sa mu yi daidai Allah ka sa ƙasar nan ta zauna a cikin natsuwa da kwanciyar hankali ta tabbata a ƙasa ɗaya kar ta wargaje wani bangare ya balle ko wani bangare ya kama yaƙi da ɗayan Allah ka bar mu mu zauna lafiya mu so junanmu mu ƙaunaci junanmu inda ƙulle ƙulle da ake ƙullawa ko a cikin gida ko a waje ya Allah kai mana maganin sa duk wanda yake ƙoƙarin ya wargaza wannan ƙasa samu ko ya kawo mana tashin hankali ko a ciki yake ko a waje Allah ka tona masa asirinsa ka mai da sharrinsa kansa Allah ka sa shine mai wargajewa Allah ta ƙara ƙarfin zumunci a tsakaninmu ta ƙara danƙon alaƙar ƙaunar juna a tsakaninmu Allah ka ba mu shugabanni waɗanda kai ka yarda da su suka dace da mu kuma su ne za su zama alheri gare mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad